أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها وإذا رأت المرأة واتن باين ya ƙara bayani akan mujibatul ghusl abubuwan da wato wanka ke abubuwan da ke wajabtar da wanka to sai tirata yana bayanin hanyoyin da ake bi don a gano an shiga tsarkin to shi na yace wa idza ra'atil mar'atu idan mace ta ga alqassata ruwa albayda'a kwarkwaru to ta ɗaharar shi ke nan ta yi ƙarfi sai ta yi wanka kawai ta cigaba da ibadarta waka zalika haka nan kuma izara a in ta ga aljihufa bushewa ba wai ruwan takkani ba yanzu iyaka ta ga dai lalle jinin nan ya ɗauke wurin nan da jini ka fitowa ya bushe to shi ma ta ɗaharar makanaha shi ke nan sai ta yi tsarki ta yi wanka makanaha to abin da yake nuhi da alƙassa ɗin nan ma'un abu yau wani ruwa ne fari wanda ke kasancewa ƙarshen haila wanda da shi ake gane cewa lalle mahaifa yanzu ta kubuta wannan jinin da ke hitowa daga bakinta ya ƙare wato abin da su ake ce mata ƙassa saboda ta yi kama da alƙassatu abin da aka ce ma alƙassatu shine aljiru ƙonannen duci shi ne alƙasatu waton alƙasa ɗin nan ma'anata shi ne aljihu ƙonannen duci to sannan aljihuf ɗin da ya ce shi kuma bushewa waton abinda an ma'ana aljihuf shi ne mace ta sa wani ƙyalle ko kaɗa a cikin al'aurarta idan ta sa wannan kaɗar ko kyalle sai ta fitar da wannan kyallen daga kyallen ya fito busasshe ba wani damshi wani sanyi na jini a kai ne to wannan shi ake gane aljihu ba wai haka ɗaya shi kenan a ga bushewa ba to kaga wannan magana tashi ta nuna da ta ga alƙasatu bai da'u da ta ga aljihuhu duk ɗaya na kowane ta gani shi kenan hukunci gudana to wannan shi a ƙaulin da malam dawudi ya yi da malam abdulwahab daga cikin manya-manyan malaman malikiya amma ibn al-qasim ya ce shi kan alƙasatu ablau ko ta ga bushewa to ta bari sai ta ga alƙasatu ko ta sa kyalle ta ga lalle ta bushe to yanzu bari za ta yi sai ta ga waɗannan alƙasa waɗannan ruwan hurhuru sun fara hitowa sannan ta tabbatar da cewa ainihin ta yi tsarki da haka ya ce in mu'tada wadda ta saba da ainihin ƙasa ɗin nan ta gabu shi haɗe ko ta jira sai ta ga ƙasa in bushi haɗe na haka shi ibn al-qasim shi kuma ibn abdul hakam ya ce a aljihufu ablau ya ce shi bushe wannan ta yi da ta ga bushe wannan da haka amfanin wannan dai duk wanda an ka ɗauki ƙauli ne in na ibn al-qasim an ka ɗauki ƙauli ne ƙasa ko an ga bushewa awo ba a ibada sai an ga sai an ga ƙasa din nan in sai ta jira ƙasan nan matsawar dai ba lokaci muftari ya fita ba in kuma ƙasa ta gani tun farko sai ta jira kuma bushewar shi kuma ƙaulin abdul hakam in ta ga ƙasa farko ita ta saba da ita shi ƙasa ta saba gani yanzu in ta ga bushewa da farko sai ta jira ƙasan nan in kuma ƙasa ta fara ganin tun harko sai ta jira bushewa kowanne ta gani sai ta ragwada to amma shi dawuri sai da shi ibn abdulhaji sai ba da zaɓi ce duk wata kowace ta gani cikin su in bushewa ta gani ta yi ibararta in ƙasa ta gani ta yi ibararta to shi ne ce ta ɗaharar ta yi tsarki makana ha da ta ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomi to hukuncin ta sunan ta ɗahiratu sunanta mai tsarki ce da ta ga guda ba ta jiran guda shi a hukuncin da shi mai risala ya ɗauka da ta ga guda cikin biyu shi kowace tsawo shi ya ɗauka ba ta jiran wata sannan ya ce ra'atuhu wato ya yi ishara zuwa ga haddin aƙallul hairi kenan yace ra'atu wanga tsarkin ta gane shi ba da yaumin bayan yini guda au yaumaini ko bayan yini biyu ta gani al'ada ta kila yini juna au ta'atin ko bayan awa guda ta ga tsarkin to duk dai tsarki ne aƙallul hairi sun masu annan in awa da ha bayan ta yi tsarkin kuma damun jini awa da ha ya koma dawo mata bayan ta ga tsarki sai ta koma ganin jini jinin na ko da ɗigo guda na ko duk a guda ne aura ko kuma ta ga sufura fatsa-fatsa shi abin da aka ce masufura wani abu na da kasan ruwan kurji irin ruwan kurjin nan horhoro masu kalar ɗoro-ɗoro za su ga illa dai suna da ɗan wani kalar jajajar saman su ba wai irin kalar jini ba to in ta ga wannan sufura au kudura ko kuma ta ga ƙura-ƙura shi ma wani abu na wanda irin kudura shi kuma ba kalar jini na ba shi ma kamar brown brown na to shi in ta ga wannan ta da katis salata za ta bar sallah saboda ni duk wannan a malikiya an ɗauke shi jini na jinin haila ne kuma zahirin ƙaulinsa ya nuna babin idda ne ko babin ibada wannan shi ya ƙaulin ibn qasim zahiri akan cewa wato ko babin idda ne ko babin ibada ne duka ɗai amma imam al-maziri ya ce abinda an mashhuri ga idda da istibra'i wato sai an yi tahdid sai an haddade an tabbatar da hailace ko ba hailace ba sai mata sun tabbatar da cewa lalle hailace kuma sa'annan idan kada anha idan jinin nan ya kace mamace wanda ya dawo mata bayan ta yi tsarki da kwana guda ko kwana biyu ko sa'a guda sai jinin ya koma dawo mata to bayan ya dawo mata kuma sai koma ta yafi to ita salasta ya wanka wa sallata ya sallah ba ta cewa bari ta tsaya ta jira shin wani jinin zai koma dawowa ko ba zai koma dan kasan wasu suna da wannan al'ada ta ce ai tana tunanin bai mata eh dan ta al'adance kaza a da ta ga ya yanki kar ta jira shi shi na dawowa ko bai dawowa kawai sai wannan wannan shi ake kira da al-mulattaqa wato almalafika masha Allah mana Allah ya kama na dalla ita aka ce ma matsalar almalafika wato mai hahadawa wadda tsarkinta yana yayyankewa wato za a samu jini yana shiga tsakanin tsarkinta sai da kasance tana haila kahin cikar tsarkinta irin ta mai muktasar ya yi bayani ya ce in takadda a duhurun lafakat ayyamar dani in jini yana kakkace mata to za ta tattaro kwanukan nan na jini kawai sai ta haɗa su ta al'adar ciki da kwana biyar ta kai to shi kenan sai ta haɗo waɗannan kwanuka ko da ko cikin kwana bakwai ta yi su ko kwana biyar kila yau ta gani gobe ya ɗauke mata sai ta yi wankanta sai jibi ya koma dawo mata sai ta bar ibada sai da ya ɗauke kuma sai ta koma yin wankanta ci gaba da ibada da ya koma dawo haka nan za ta yi har sai ta cika adadin kwanukan tana al'ada. Awo, to daga nan sai ta koma musu sahaba, in ta koma gani ya koma dawowa ta san riɗi magani ba ta da lahiya. Da ta zan musu sahada sai ta yi wanka duk sadda ya yanke ta yi azumi ci gaba da sallarta da kuma saduwa da ainihin mijinta. Walakin zalika sai dai wannan jini wanda ya kama kakkacewa yau ya taho gobe ya ɗauke yau ya taho gobe ya ɗauke kulluhu dukkanai kadamin kamar jini ne wahidin guda fil iddati da idda za a ɗauke shi kamar duk ba a cewa ta yi haila biyu yau ta yi haila gobe ta yi tsarki shi kenan jibin ta komai sai ce ta haila ta biyu da a'a ba a haila biyu lokacin nan guda a jini guda shi ke fil iddati wajen idda wal istibra'i da kubutan mahaifa wato wadda za ta yi istibra'i wadda za ta yi bar'a duk dai za ta haɗa waɗannan kwanukan jinin ta haɗa su gaba ɗai da mai su ta ce ta yi haila guda ba ta lisahin ta yi haila biyu ko kuma haila uku. Hatta ya fito da ma bainar da mai har sai an samu nisan abin da a tsakanin jinanin guda biyu, sai an samu wani zango wani nisa da zama an samu aƙalla duhur. To shi na ba da wannan nisan ya ce misulu samaniya ta ayyana. Sai an samu kamar irin sati guda kwana takwas. Au asharatin ko kuma kwana goma tsakanin wanga jini da wanga jini wasu ma sun kai shi kwana goma tare shi a kauye wanda an mashuru sai an samu akalla kwana goma sha biyar tsakanin wanga jinin da wanga jinin to an samu kwana goma sha biyar to wannan suna ne haila ta biyu shi na ce faya kunu haiban mu'tanafan wanga jinin nan guda biyu da a tsakani sai kasance haila ce mu'tanafan sabuwa kaga in mai lisahita na na na, na idda wani istibra'i su ce to ta yi haila ce in an samu kwana goma sha biyar tazara tsakanin su sannan ya ci gaba da bayani akan mai jinin istihala ya ce wa man tama da bi haddamu wadda duk jini ya doge da ita ta kama ganin ta al'adanci kwana biyar sai ta gab jini bai tsara kwana biyar ta ce to bari ta yi ƙarin nan da an kace ana yi na kwana uku ta yi kwana takwas ta ga bai tsaya ba ya tahiye ta tahiya to balagat yace za ta zauna hamsata ashira yauman kwana goma sha biyar wannan ha'in mubtadi'a ta wadda yanzu sabo shiga haila ta yau ta fara haila to wannan za ta iya kai kwana goma sha biyar in tana ganin jini don shi an mahi yawan haila da hakkinta sun masu annan hiya ita bayan ta cika waɗannan kwana goma sha biyar mustahadatun ta zama mai jinin ciwo ta zama mustahada daɗa ko tana bambancewa ta gano wanga jinin haila na wanga jinin ciwo na ko ba ta bambancewa duk ɗai za ta dai tsarki kawai ta ci gaba da ibadarta ta zama mustahada shi na yace wata su mu ta yi azumi wata salli ta yi sallah waya a ci ha zauju ha sai mijinta shi zo mata saboda a nan hukuncinta ta ɗau ta zama hukuncin mai tsarki ta dukkanin abubuwa to wannan in ta kasance musa da ake nan ko to in wadda ta saba ta ha to in wadda ta saba ta iyaka in al'ada ta saba shi da kwana da ta saba yi tagga ta yi su daidai shi kenan in kuma tagga ta yi kwana da bai tsaya ba to ta ƙara kwana uku wanga wata kenan ta ƙara kwana uku to yanzu al'ada ta kuma kwana takwas don haka in wani wata ya taho tagga ta yi kwana bai ba ta tsaya ba ta yi kwana takwas ba ta tsaya ba ita ma sai ta ƙara wasu kwana uku sai ta zama mai kwana goma sha ɗaya to haka za ta kama yi in ya wuce waɗannan kwana uku sai ta ci gaba da ibadar ta zama mustahaba in wadda ta saba da ita kenan wa idan kada damun nufasa'i idan jinin biki ya kace bi wa in kana ko da ya kasance bi qurbil wiladati kusan haihuwa ne wato da haihuwa ɗana hituwa shi ke nan sai ta gaɗe babu wani jini gare ta ko kuma irin masu haihuwan nan haihuwan musta da an haihu babu ko ɗigon jini ana samun waɗanda a haka nan kaɗan nan to irin wannan in ta yi irin wannan haihuwa ɗaya ta sallar da ta ƙara haihuwan nan wanka ɗaya za ta yi ko sallar sai ta ci gaba da sallar a ran nan ta haihu kuma ran nan ta ci gaba da ibadar sai ta yi niyyar wanka wasallar sai ta yi sallah to bari mu ƙara karatu wa in ta mada da haddam idan jini ya doge da ha da mai bikin nan tagga ta ci gaba da ainihin bayan ta haihu din kuma jinin ya ci gaba da tafiya har ta yi arba'in bai tsaya ba ta yi hamsin bai tsaya ba har ta yi hamsin to jalata za ta zauna sittina lailatan kwana sittin za ta yi kwana 60 alal mashhur kenan sun masu annan in bayan kwana 60 din nan sai ta gajin ya dawo mata to a nan kwana ta kasance musu haraka mai jinin ciwo ta ta wuce kwana 60 to ta zama marar lahiya ta bidi magani su salli nan kan za ta ci gaba da ibada ta yi sallah wata su ta yi azumi wata da'u a sadu da ita ko ta bambanci jinin ko ba ta bambanci jinin ba duk dai to alhamdulillah